بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan guri mai albarka a wannan masallaci mai albarka masjid abubakar siddiq a wannan unguwa ta, ta walala cikin gari na damagaram a wajen ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau kusan zama na takwas ne na tara ne insha Allah a ci gaba da wannan karatun namu insha Allah yau za mu tashi a cikin suratul qari'a ko kuma za mu tashi akan suratul qari'a jayyida suratul qari'a sura ce dai wadda take makkiya an sabkar da ita kafin hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da ayoyi goma sha ɗaya aya goma sha ɗaya gare ta a wayannan ayoyin nata goma sha ɗaya ta yi magana akan wasu ɓangarruka kamar guda uku na farko ta buɗe da magana akan ranar tashin alkiyama da kuma yadda ita wannan ranar tashin alkiyama ta kasance take firgita mutane take kwankwasa zukatan mutane sannan kuma hallo sai wannan sura ta yi magana akan yadda yani al'amari na tashin alkiyama yake rikitar da mutane su rikice su dumance su rasa inda za su takan sannan kuma hallo ta yi magana akan yadda duwar watsi duk taurinsu dir yani nauyinsu da taurinsu da kwarinsu suna komawa kamar dissa abin shekewa ko kuma kamar abdigar da aka bubbuge ta ta riddige iska take ɗagata sannan kuma hallo sai a ƙarshe wannan surar ta yi magana akan wannan hisabi wanda kowa ana mashi hisabi idan kyakkyawan shi ya yi ƙarhi zai shiga aljanna idan mummunan shi ya yi yawa to makomashi wuta ce Allah ke yi wani a taƙaice dai ita ce suratul ƙari'a wadda ta ɗauki suna daga cikin sunaye na tashin alkiyama alƙari'a wannan surar yani sura ce dai wadda ta tana da faɗakarwa mai girma a cikinta insha Allah kuma za mu gani bai izini Allah tabaraka wa ta'ala a cikin karatunta bai izini Allah jaidu wannan sura ta fara da malam fadlan bismillahir rahmanir rahim al-qari'a mal qari'a وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش جيد wannan shine horkon wannan sura ayoyi guda biyar na horkon wannan sura da kuma ayoyi kamar guda uku wanda za mu gani a nan gaba taban wannan sura ta fara da alƙari'a malƙari'a alƙiyama wane ne ya sanar da kai ita wannan alƙiyama alƙiyama alƙari'a suna ne daga cikin sunaye na alƙiyama malamai suka ce an sanya mata suna alƙari'a ne an na taƙara alƙuluba bi ahwaliha wa afza'iya domin tana ƙwanƙwasa zukata na mutane ga baki ɗinsu bi ahwaliha da tsoro da rikitarwa da take samu tana ƙwanƙwasa zuciya yani in tsoro ya kai tsoro ji za ka kawai zuciya ka kyaure ne ake bubbugawa da ƙarfi saboda tana da ƙara wadda take yake firgita mutane tana da al'amurkan da suke firgita mutane to alƙari'a ranar tashin alƙiyama mai ƙwanƙwasa zukata malƙari'a wane ne ya baka labari ko kuma mecece ita wannan alƙari'a mecece ita wannan tashin alƙiyama wannan maimaita wannan da aka yi an maimaita ne domin a girmama al'amarinta domin a girmama al'amarin ita alƙari'a kenan alƙari'a ranar tashin alƙiyama malƙari'a mecece ita wannan ranar tashin alƙiyama wadda take da rikitarwa da tsoratarwa wadda take ƙwanƙwasa zukatan mutane sai kuma baitin allah maɗaukin sarki ya ya haɗi tashin alƙiyama da kuma ita wannan tashin alƙiyama mecece don girmama ta da o, ƙara haɗin abin da ta kumsa he kuma allah ya ƙara yin bayani cewa ma adraka mun ƙarya wane ne ya sanar da kai mecece ita wannan ranar tashin alƙiyama wadda take ƙwanƙwasa zukatan mutane duka wannan ba don komai bane ba don a ƙara girmama ma al'amarin wannan ranar don a ƙara sa ka cikin tsoro da taitayi da a gaya ma ababen da ta kumsa na rikitarwa da yani tsoratarwa wa ma adraka man qari'a kenan nan Allah maɗaukin sarki yayi bayani akan abin da ta kumsa yani girmama ta da abin da ta kumsa wa ma adraka man qari'a yau ina ji na san balo ne yake ko subhanallah Allah kiyaye wannan shine matsala ana magana akan surar da take magana akan tashi alƙiyama da auren da ke tashi alƙiyama ana harkar bazo ana ta iwace iwace to Allah kiyaye Allah sai alkhairi jayyida wama adraka mal qari'a menene ya sanar da kai mecece ita wannan alqari'a alqiyama wadda take da kwankwasarwa malamai suke cewa ita wannan alqiyama tana zowa da al'amurka da yawa wanda suke rikitar da mutum tana zuwa da al'amurka da yawa wanda suke canza yanayin ta hiyar da duniya ga baki ɗayanta malamai suke cewa wannan ɗaya ne daga cikinta ta kasance tana ƙwanƙwasa zukata tana sanya kowa ya shiga cikin firgici kowa ya shiga cikin tsoro sannan kuma hannu in wannan ranar ta zo ranar tashi alƙiyama idan ta zo zai kasance sama ta tsatsage إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت قسكم هلو ذات girgiza ذات girgiza إذا زلزلت إذا الأرض زلزلت الأرض زلزالها نعم وأخرجت الأرض أثقالها an shaɗi za zizzatul arz za ta girgiza ta tsatsage sannan me yake da suna duwar watsi kuma hallo za su rididdige wa bussatul jibalu bassa za su rididdige su koma a fakarat haba'an munbassa ha sannan kuma eh, me yake da suna eh, kaw- yani tauraru za su haɗi su yi ta zubowa ha kuma lo yani al'amurka da yake tattanza komai wanda ɗan adam wa'innan ababen daga ya gansu zai rikici to wannan shi ne me yake da suna eh, ranar tashi alkiyama kenan abinda zai kasance shi yasa malamai suka ce wannan rana an sanya mata alkariya saboda tana kwankwasa zukata tana sanya firgici da tsoro to da akwai al'amurkan da in mutum ya gani a wannan rana dole ya firgita dole ya tsoro shi yasa annabawan Allah ranar tashi alkiyama akan yani sirati za su dinga cewa Allahumma sallim sallim ya Allah ka sal ka kiyaye ka kiyaye ka kubutar da mu ka kubutar da mu dan haka abin mamaki ne yau a samu wata aqida wadda take cewa ai da ko wani shehu da a lokacin wannan rana ta shagama duk wannan tsoron da ke da kwai zai zo ya ɗauki mutane ya hudda su ya kai su aljanna ya kai su ina ne da sauransu a ɗaya wannan abin mamaki ne a samu irin wannan aqida jayyid wannan kenan an yi matashiya akan bayani akan girman wannan tashi alkiyama to yanzu na Allah maɗauki sarki zai hudu wasu ababe guda biyu wanda za- za su kasance ɗaya akan ɗan adam ɗaya akan doro ɗan adam an wajibta mashi aiki ɗaya- shi kuma eh, dutse ba wajibi wani ba akan shi aiki kuma lo ƙarfi gare shi duk ƙarfin dutse zai radaddake a wannan zai ma Allah maɗauki sarki zai mana bayani akan haka wa ma adraka mal qari'a menene ya sanar da kai mecece ita wannan rana ta shakama al qari'a wadda take kwankwasa zukatan mutane take sanya musu tsoro to bayani zai zo akan ita wannan tasha kiyama Allah maɗauki sarki yake cewa yau mai yakunin nasu kan farashin mafsus ita wannan rana ta shakama rana ce wadda mutane za su kasance kan farashin mafsus za su kasance kamar malam batata wanda yake a watse ya rasa inda zai sa kanshi malam batata wanda in an yi ruwa yake hutowa alfarash shine alfarash yana da yana da zane a jikin shi shine ake nufi a nan gurin yanda in suka taru da yawan nan za a ga tahiya suke a imance wanda ya nan gurin wanda ya nan gurin su da yawa to haka mutane za su kasance ko kuma kwari wanda in an yi da an yi ruwa wannan kwarin wanda in an yi ruwa na damuna za a ga yana yana zauwa da gudu da kakun nan hutu da gudu su zo to haka mutane za su kasance da gudu a cikin iman iman imuwa ranar da mutane za su kasance mutane suna da hankali amma za su kimance hankalin nasu za su rasa saboda me saboda yani da yake da suna tashin hankali na tashin alkiyama za su kimance su koma kawar dabba da a nan gurin tana daga cikin dabba da ta yi kowace dabba rashin sanin inda za ta sa gaba duk inda suka je zama suke sai daga baya kuma zuwa daura su kan hanya kawai da bayani zai zo kenan yau mai yakuna nasu kan farashin mafsu a wannan gurin an yi bayani akan mutane za su kasance kamar farashin mafsus malam batata ko kuma kwarin da suke zuwa bayan damuna wannan ta wajen bangaren rashin inda suka sa kansu to kuma hallo da kuma yawa sannan kuma hallo sai a wata aya Allah maɗauke sarki cikin suratul qamar yake cewa fatawalla anhum yawma yad'u فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكور khushiya al-absar خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم شراب شراب.
شراب منبعر muntashir منتشر jayyida Allah maɗauki sarki ke cewa eh, a kiyaye a ka- a kyale a kyale kafirai tun da an musu wa'azi sun gi dauka a kyale su a yi banzar su duk mutumin da aka mishi wa'azi ya ki dauka a kyale shi ranar da yau mai du'adda ila shi da ranar da mai kira zai kira zuwa ga abin da ake ki shay'un nukur abin ki shine azaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khushi an absarum a wannan ranar kafirai da wanda suka saba Allah za a ga idanuwansu sun yi ƙasa alama ta kaskanci kowa ya san da ya khurjuna min al-ajdazi za su fito daga cikin kabarruka kamar ya za su fito daga cikin kabarruka ka annahum jaradun muntashir kamar kwara wadda take a yaɗe a ko'ina wajen yawa ta ko'ina tana hutowa haka mutane ya su dinga tasowa daga cikin kabari su dinga hutowa ta ko'ina yadda ka ga fara in tana hutowa in tana da yawa ta ko'ina za ta dinga hutowa to haka za ka suna hutowa ta wajen yawa kuma hannu za a ga haka za su dinga hutowa kawai yadda ka ga fara take da yawa ta wajen kuma hannu san- rashin inda aka sa kai haka za su dinga hutowa kawai yadda fara take mutane a rikitar sun mutuwa nan Allah maɗaukin sarki a wannan sura ta aya ta kamar da kuma wannan suratul eh, qari'a Allah maɗaukin sarki ya kamanta mutane a suratul kamar kamar fara a suratul qari'a kamar malam batata ko kuma kwari wanda suke hutowa kananu bayan an yi ruwan damuna shi ne kenan ah, wannan allah maɗauki sarki ke cewa a cikin suratul eh, ƙariya allah maɗauki sarki ke cewa yau mai yakuni nasu ranar da mutane za su kasance bayan sun fito daga cikin kabarukansu kan farashin mafsus kamar yani malam batata ko kuma ƙwarin da bayan an yura yake hutowa al-mafsus wanda yake a watsi yadda yake zuwa ta ko'ina wanda yake zuwa ta ko'ina haka mutane za su kasance a wannan rana wannan shine halin mutane yadda za su kasance ranar tashin alkiyama eh, za su kasance a cikin imuwa za su kasance a cikin rashin sani inda za su sa kan- kansu har sai kuma an gaya musu inda za su sa kansu shi yasa ya zo a cikin suratul kaf Allah madaukakin sarki ke cewa wa tarakna ba'dakum- وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور
Allah فجمعناهم جمعا maɗaukin sarki yake cewa ranar wannan tashi alkiyama za mu bar mutane ba a ɗahun ya muju fi ba a za mu bar mutane su dinga buguwa da shashinsu shashinsu yana ƙin- suna cikin imuwa shashinsu yana buguwa da juna su yi ta eh, fagamniya shashinsu yana buga da juna za a bar su sha wahala da wannan dimuwa su kasance kamar fara kamar yadda ya tabbata a cikin suratul qamar su kasance kamar malam bata ta ko kwari na damuna kawai yadda ya tabbata a cikin suratul qari'a su yi ta fagamniya shashe shi yana buga shashe in suka fito daga cikin kabari wannan ya zo ya karu da wannan wannan ya bugu da wannan ya a tashi a yi ta dimuwa ya mutu fi ba'd to in aka in suka sha wahala haka wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a he ayi busa a kaho busa kenan ta zuwa zuwa ga ardul mahshar da akwai busa wanda za a yi kowa ya mutu da akwai busa wanda za a yi kowa ya taso su yi ta rikitarwa sannan kuma halu ya ayi wata busa kuma halu dukkan su sa da ardul mahshar wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a sai mu hada su a guri shine ardul mahshar al-mawqif mawqif al-qiyamah wannan haka ne zai kasance ranar tashin kiyama Allah sanya mana daga cikin wanda zamu aiki na kwarai domin mu ga alkhairi na wannan aikin namu a ranar tashin kiyama wannan hali na dan adam mai hankali ne ba mai hankali ne wanda ya sanya ina zai sa gaba amma ranar tashin kiyama hankalin nan babu magana shi rikicewa zai yanda kasan kwari dabbar da bata da hankali wadda ba ta san ba inda ta sakanta haka mutane za su kasance sai kuma na Allah maɗaukin sarki ya magana kuma lo a kan dutse yani ko da kafuri zai yi gardama ya yi inkari to za a gwada mashi abin da ya yi tauri da ƙwari da ƙarfi a gwada mashi inda zai koma ya Allah maɗaukin sarki ke cewa wata kunin jibalu kal'ihni mafush a wannan ranar duwar watsi za su kasance kal'ihni kamar suf suf shine yani gashin da ake cirowa daga cikin dabba timkiya da rago timkiya da rago a kasashen laraba za mu gada ko wasu nau'i na timkiya da rago wanda suke hudo gashi kullum ana askewa duk wata ko makamanta haka wannan gashin abdiga ake yi da shi ana saka kaya da sauransu da shi wannan gashin shi da ake ce mashi su za mu ga tumakai wanda za suna hudo gashi da yawa har ya musu ya wuri duk wata ko duk wata biyu ko duk wata uku to wannan in aka aske shi shine ake buga shi a buga shi da icce ko da wani abu ya koma kamar abdiga ana yin saƙa da shi ana yin zare da shi ana yin al'amurka da yawa da shi to wannan dutse zai koma kamar wannan kal'ihim al'ihim shine asuf al-manfush wanda aka bubbuga ta kai ta kawo har wannan da yake suna iska tana daga shi dutse zai koma kamar abdigar da iska take daga za mu fasarta suf da abdiga saboda yani in aka buga shi yana koma kamar abdiga to kamar suf zai koma kamar gashin yani timarkai wayanda suke da sufi in an hudda yani aka bubbuga shi iska tana taga shi kawai haka zuwa zuwa su koma dutse zai koma yani ka haka shi yasa a cikin suratul waqi Allah madaukakin sarki ke cewa busatul jibalu wa busatul jibalu bassa fakanat haba'an munbassa madaukakin sarki ke cewa duwar wasu gabaki ɗayan su an diddige su rididdigewa sai suka kasance dukkanin duwatsun suka kasance haba'an munbassa ƙura abin shekewa yadda kaga in kana in mutum ya yi sussuka in ya daga zai hece sauran da yake suna dukkan dukkan suna suna iska tana ta su haka dutse zai koma fakana ta haba an mumbasta kenan wannan shi ne zai kasance a ranar tashin kiyama duwar watsi za su shekewa allah maɗaukin sarki a cikin suratul namu yana bayyana me yake da suna yana bayyana yadda mutane za su kasance a cikin tsoro wa yawma yunfakhu fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah wa kullun atahu dakhirin wa tara al-jibala tahsabuha وترى الجبال تحسبها ترى الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون جيد Allah maɗaukin sarki a wannan sura suratun nan yana ƙara bayyane mana yadda al'umma an barka za su kasance Allah maɗaukin sarki yake cewa wa yau mai nufahu fi sur ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fafazi a man fi samawati wa man fi dukkanin wanda yake cikin sammai da kasai zai tsorata ya firgita إن زلزلة الساعة إن شيء عظيم.
زلزلة الساعة شيء عظيم al'amari ne mai girma girgizawa yani ranar tasha kiyama girgiza ta ranar tasha kiyama al'amari ne mai girma kenan a ranar nan in aka yi busa ra- ranar nan za a yi girgiza girgiza mai girma kowa zai tsorata fafazi a man fi samawati wa man fi al'ar dukkanin wanda yake cikin sambai da kasai za su tsorata za su firgita illa man sha Allah sai wanda Allah maɗauki sarki ya ga dama ba ya shiga cikin tsoro wane ne shi ba bayyana ba wa kullun atawhu dakhirin kowa zai zo zuwa gurin Allah maɗauki sarki yana makaskanci maudakanci gaban Allah maɗauki sarki babu girman kai sai Allah maɗauki sarki ya ce to he ba da misali ya ce wa taral jibala zaka ga duwar wasu tahsabuha jamidatan ka kai tunanin duwar wasan wannan suna a daskare da yawansu da kwarinsu wahiyar tamurbu marar sahab za a ganta za a ga duwar wasan suna tahiya a sama kamar yadda girgije yake tafiya yadda kaga hajiri da gajimare yake tafiya haka za a ga duwar wasan suna tafiya wa ya aikata wannan abin suna allahin lalzi a tukan kuma shi aiki ne na allah maɗaukin sarki wanda ya iya komai iyawa ta ƙarshe innahu khabirun bima taf'alun lalle tabbas allah maɗaukin sarki zai ba ku labari da abin da kuke aikatawa duk abin da mutum ya aikata allah maɗaukin sarki ba su labari mahallin shaida nan gurin wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab za ga duwatsu suna tafiya a sama kai kayi tunanin a daskare take da nauyin ta yadda yake a duniya amma ba haka bane ba zai ringa tafiya a sama yadda kaga girgije na sama yadda kaga girgije a sama to shine anan gurin malama okay sarki ke cewa a cikin suratul qari'a Allah ke cewa wa takunul jibalu kal ihni manfush duwar wasu za su kasance kal ihn al ihn shine asuf al manfush shine al manduf alladhi kana da'ifan hatta tatayaru bihi arriya shine dutsen da yake da wannan da yake da suna suf ɗin da ya riddige har ya kai aka bubbuge shi ya riddige har ya kai iska take daga shi duwar wasu ya su koma kamar suf kama yani a takaice ne kamar abdugata ce ɗaya daga cikin malamai yake cewa a nan gurin allah maɗaukakin sarki ya haɗa mutum da dutse ba don kuma gudan abada mutum idan taurin kai yake ji to ga dutse yadda yake don a gwada mutum dutse ba ba a ɗora mishi ba shari'a bai yadda zunubi bai da lada babu wani azaba a kan shi amma duba ga yadda yake koma ina ga kai wanda allah maɗaukin sarki ya ce kai kakiya allah maɗaukin sarki ya ce ka bari kakiya bari shi ne ɗaya daga cikin ma'ana yake cewa allah maɗaukin sarki ya haɗa haka ba don kuma ba don yawon mana ishara zuwa ga wannan al'amura na malam sai mu ji
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية yaida to idan wannan rana ta shaƙi mai firgitarwa mai ƙwanƙwasa zukatan mutane ta kasance mutane suka kasance kamar malam bata ta kamar ƙwari wanda suke hutuwa bayan ruwa kamar ƙwaru mutane suka eh, duwatsu suka kasance eh, yani kamar yani suf wanda ya rididdige iska tana daga shi kamar a- a- abdigar da iska take dagawa idan haka ya faru to wannan alama ce ta lokacin sakamako ya zo za a yi sakawa kowa idan kai aiki na kwarai kyakkyawan ayyukanka suka yi mummunan aiki yawa to makoma aljanna idan mummunan aiki suka yi kyakkyawan aiki yawa makoma wuta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa to a wannan ranar za a yi sakamako wanda kuma hisabi da mizani na amal yana daga cikin aqida ta ahlus sunna za a yi wa kowa kowa za a sakamata mishi za a auna ayyukan mutum ya zo kuma hallo da akwai lokacin da za a auna shi karan kanshi mutum da akwai lokacin da za a auna yani takardu na ayyukan mutum awon da za a yi kala-kala ne hisabin da za a yi kala-kala ne ya tabbata manzan Allah sasa muke cewa idan aka tashi bincike aka tashi yin hisabi idan aka duba aka ga sallan mutum ta yi kyau to sauran al'amarin suna zuwa da sauri kidan mutum ya yi kokari ya kiyaye sallah baitin ka mutum yana da aqida kyakkyawa da kuma bayya bid'a ya tabbata akan suna ta manzon sama to yi kokarin kiyaye sallah sannan kuma hannu yi kokarin iltizami da ladabbuka na shari'a sai Allah ma'aukin sarki ke cewa fa amma man thaqulat mawazinu amma a wannan rana in aka yi hisabi wanda mizanin shi yayi nauyi fa amma man thaqulat mawazinu wanda mizanin shi abin awon shi yayi nauyi a wannan ranar ta yaya abin awon shi ya yi shi ne bi an rajja hatma wa zina hasanatihi wa zadat hasanatuhu ala sayyiati kamar da yadda zai kasance yani kyakkyawan ayyukan shi sun yi mummuna ayyukan shi yawa fa amma man thaqulat mawazinu kinan mizani na tasha kiyama bangaren abinda ake rakaza akan shi bangaren aiki kyakkyawa idan aikinka kyakkyawa sun yawa yauni zai kasance yayi idan aikin ka mummuna ya yi yawa ɓangaren kyakkyawa zai tashi sama ya ƙi da wuri to kenan shi wanda ayyukan shi suka yi yawa ayyukan shi kyakkyawa suka yi yawa mizani ɓangaren ayyuka na kyakkyawa zai yi nauyi fa amma man sakulat mawazihu amma wanda yani mizanin shi yayi nauyi ɓangaren ayyukan shi kyakkyawa ta yadda ya kasance kyakkyawan shi yayi mummunan shi yawa to wannan mutumin fahuwa fi ishatin radiya sakamakon shi zai kasance yana cikin rayuwa wadda take yardaddiya fi ishatin radiya zai kasance yana cikin rayuwa wadda take yardadda ishatin radiya duk da rayuwa ita batta yarda ba mutum bace ba barantana ta yarda ta faɗi ra'ayinta ta ce ta yarda a'a nan ana nihin rayuwa shi zai yarda da ita yadda yake so kenan duk wanda ayyukan shi kyakkyawa suka yi yawa to zai kasance yana cikin rayuwa kyakkyawa rayuwa kyakkyawa tana kasance a cikin aljanna fa huwa fi 'ishatin radiya zai kasance yana cikin rayuwa wadda take yardaddiya kyakkyawa a gurin shi ita ce a cikin aljanna gida na dawwama gida na ni'ima wannan haka zai kasance ga wanda ayyukan shi kyakkyawa suka yi yawa Allah sanya mu cikin wanda ayyukansu za su yi yawa domin mu kasance cikin aishatun radiya to sai kuma na biyu wanda ayyukan shi yani bangaren kyakkyawan shi suka yi kaɗan wanda bangaren kyakkyawan shi suka yi kaɗan shi ne allah ma'aukin sarki ke cewa amma man khaffat mawazinu amma wanda bangaren mizanin bangaren hasanat shi bangaren kyakkyawan shi ya yi kaɗan ya kasance bai da nauyi ta yadda ya kasance mummunan ayyukan shi sun yi kyakkyawan ayyukan shi ai na ƙasa ta hasanatu an sayyati kyakkyawan ayyukan shi sun yi kaɗan akan mummunan kyakkyawan ayyukan shi sun yi kaɗan akan mummunan ayyukan shi to wannan mutumin Allah maɗaukin sarki ke cewa fa ummuhu hawiya ma'aifiyar shi ko kuma makomashi ko kuma zai sirmiya da karan kanshi insha Allah bayani zai kara bai zawa akan wannan kidan wa amma man khaffat mawazinu kun ganin ma gurin an yi lura da bangaren kyakkyawan ayyuka wanda bangaren kyakkyawan ayyuka shi zamto bai da nauyi khaffat ya zamto khafifi ne bai da nauyi to wannan makomashi ta ce wuta ya tabbata a wani hadisi manzan Allah sa sama ya yi ishara zuwa ga wasu al'amurka wanda suke ƙara nauyin ɓangaren kyakkyawan ayyukanka za su ƙara wa kyakkyawan ayyukanka nauyi manzan Allah sa sun fita a wani hadisi kalimatani habibatani إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما زال السيوتي da akwai kalmomi guda biyu wannan kalmomin guda biyu habibatan ila rahman Allah maɗaukin sarki yana son sai na kaunar su khafifatan ala lisan bas da yauni bas da yawa nan da nan ka iya yin su thaqilatani fil mizan suna da nauyi akan mizani yani suna da nauyi akan mizani na kyakkyawa ayyuka shine ba komai ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi kalma daya subhanallahi lahi alazim kalma ta biyu wa'annan kalmomin guda biyu kana zaune kana iya yin su kana cikin tahiya kana iya yin su kana cikin tuki kana iya yin su kana cikin wasu ayyukan kana iya yin su basu da yauni a baki Allah yana son su kuma Allah suna ƙara nauyi akan mizani kidan wannan ishara ce latifa akan wannan gurin da yawan munasaba ta abin da ya shahi yani auna ayyuka na bayi to muna kan magana akan nau'i na mutum na biyu wanda za a auna ayyukan shi bangaren kyakkyawa ya kasance ba su da nauyi sai Allah maɗauke sarki ke cewa fa ummuhu hawiya makomar shi ita ce wuta ɗaya daga cikin malamai sun fasarta fa ummuhu hawiya sun fasarta shi da makoma kamar yadda Allah maɗauke sarki ke cewa yana magana akan kafirai yake cewa wa ma'awahum nar makomar su ita ce wuta kenan nan gurin malamai suka ce fa ummuhu hawiya makomar shi ita ce hawiya hawiya ɗaya suna ne daga cikin sunaye na wutar jahannama hawiya za mu yi magana akan me yasa aka sanya mata suna hawiya insha Allah wannan fassara ta farko fassara ta biyu malamai suka ce fa ummuhu hawiya ma'aifiyar shi ita ce hawiya jahannama mai suna wannan hawiya ita ce ma'aifiyar shi yanda kaga a nan doron duniya ma'aifiya kullum za ta dinga tattaro 'ya'yanta tana rike su kullum za ta dinga jawo 'ya'yanta jiki to haka wutar jahannama za ta dinga jawo shi jiki ya dinga ta dinga rike shi fa ummuhu hawiya mahaifiyar shi ita ce wutar jahannama mai suna hawiya shi yasa yadda ka ga ma'aifiya tana lazimta da rike ɗanta bata yarda ta bar ɗanta tana lazimta da rike shi to haka wutar jahannama za ta dinga lazimtar mutumin da mummunan ayyukan shi suka yi kyakkyawan ayyukan shi yawa kenan misali kawai da Allah maɗauki sarki ce a suratul furqan yake cewa inna azabaha kana gharama lalle azaba ta wuta jahannama ya kasance garaman yana lazimtan mutum mutumin da ya shiga cikin ta zai lazimce shi kamar yadda kaga mai bashi yana bibiya wanda ya bada bashi yana bibiya wanda ya ba bashi don ya amshi kuɗin shi to haka wuta za ta dinga lazimta ma abocin cikin ta kenan fassara ta biyu shine fa ummu hawiya ma'aifiyar shi ita ce wutar jahannama wadda zai koma zuwa gare ta fassara ta uku malamai suka ce fa ummuhu hawiya fa ummu dumaghihi hawiya fi jahannama malamai suka ce kwakwalwar shi za ta sirmiya cikin wutar jahannama ta fara kaiwa in an tashi tura shi wutar jahannama za a tura shi ta yanda kanshi zai fara kaiwa wutar jahannama fa ummuhu ai suka ce an yi hazaf ne asalin shi fa ummu dumaghi yani kokolwar shi wadda ta ce asali a kan kanshi to hawu ya zata sirmiyar zuwa ga wutar jahannama ta kai da kasance ita za ta fara kaiwa kama yadda ya tabbata yani da akwai lokacin da za su tura mutum wutar jahannama ya kasance karan hancin shi zai fara kaiwa wahal yukabbun nasu yani fi jahannama illa hasa'ida alsinatim kawai da ya tabbata insha Allah kenan din fa ummu hawiya makoma shi wutar jahannama ko kuma ma'aifiyar shi wanda za ta rike shi a ranar tasha kiyama ita ce wutar jahannama ko kuma zai sirmiya da kanshi cikin wutar jahannama to hawiya suna ne daga cikin sunaye na wutar jahannama me yasa aka sanya mata suna hawiya saboda ta kasance tana da nisa an sanya mata suna hawiya saboda ta kasance tana da nisa malamai suka ce hawiya ismun min asma'in nar sumiyat biha li ghayati umqiha wa bu'di mahwaha an sanya mata suna hawiya saboda makura da ta kai a wajen nisa da zurfi kuma an an jefa mutum sai ya jima shekaru aru aru ya kai yana sirmiya na hada kawai da ya zo a wani hadisi yani an aka tura mutum wutar jahannama zai sirmiya yana tahiya shekara saba'in bai isa ba wannan shine ita ce hawiya kenan hawiya suna ne daga cikin sunaye na ita wutar jahannama me yasa aka sanya mata suna hawiya saboda tana da tsawo tana da zurfi sai Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ma adraka ma hiya menene ya sanar da kai mecece ita wannan hawiya ne wani abu ya sanar da kai mecece ita dan a ƙara girma ta ƙara tsoratar da mutum da ita ana so ka ji tsoron wutar jahannama ka tashi ka yi aiki a nan duniya ana so ka kwaɗaiti aljanna don ka tashi ka yi aiki a nan doron duniya da akwai wanda suke cewa wasu daga cikin masu akida na sofiya wanda suke cewa muna bauta Allah kawai saboda shi Allah ne ba don muna tsoron wuta ba ba don muna kauna aljanna ba wannan akida ce mummuna Allah maɗaukakin sarki yana so ka bauta mashi don kwaɗayin abin da yake hannun shi na rahama da aljanna da lada yana so ka nisanci abin da ya hana ka don tsoron azaba da ta yi gurin shi da hallaka da ya taradarwa kafirai wannan kenan wa ma adara kama hiya menene ya sanar da kai mai cece ita wannan hawiya innan wannan wutar in kana so ka san mai cece ita ita ce narun hamiya wuta ce mai tsananin kuna narun hamiya wata ce mai tsananin kuna wadda ta kai tsanani wajen zafi narun hamiya wadda take da tsananin zafi ai narun shadidatul harara wadda take da wuta ce wadda take da tsananin zafi shadidatul harara me yake suna zafinta ya wuce yadda ka saba yadda ka sani ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi na Abi Huraira wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito su hadisi na Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naru bani adam allati tuqidunaha juz'un min 70 juz'an min nar jahannam manzo Allah sallallahu alaihi cewa wuta ta dan adam wuta ta bani adam ta mutane manzala ce wuta ta mutane wanda ku kuke kunna ta wuta ta nan duniya kenan manzala sun yi ce cewa juz'un min saba'ina juz'an min nar jahannama yanki ne ɗaya daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama yani wutar jahannama in ka kasa ta gida saba'in wannan wuta ta nan duniya yanki ɗaya ce kaso ɗaya za ta ɗauka da manzan Allah sarasa mai hudu haka sahabbai suka ce ƙalu ya rasu Allah in kanat la kafiya wallahi ko da ta kasance wuta ce ta nan duniya kaɗai da ta isa a zama mazalar sanar da ya gaya musu wuta ta ‘yan adam ta mutane wanda muke kunna ta nan gurin mazalar sun yi kaso ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama sahabbai suka ce idan ta kasance wutar jahannama irin wuta ce ta nan duniya kaɗai wala ta isa azaba da suka hudu aka yi manzo Allah sallallahu alaihi ya ƙara maimaita musu yace inna fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'a ta yi wannan wuta ta toron duniya da daraja da zafi 69 wutar jahannama diyin da kake tunani kuma wutar da za ka yi amfani da ita a nan duniya wutar da ta kai makura ta yi kowace ci a nan duniya to ita kaso ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama in ka ga mutum ana ce mashi ka bi allah ka bi manzana sai sama ka bar abin da allah ya hana ka ka bar abin da manzana sai ya hana ka yana bari wallah bai san ba hakikalin da ce ita wutar jahannama shi yasa ake so mutum ya dinga yawan yin karatu don ya dinga ganin ababen da su tsorata shi domin ya bar sabawa Allah don ya hukuma da ababen da su kwaita shi zuwa ga rahmata Allah domin ya yi wa Allah mawakin sarki biyayya haka kuma wannan kina a ƙarƙashin narun hamiya wuta ce wadda take mai tsananin zafi kidan tsananin zafin ta shine yani tahi wuta ta nan duniya da kaso yani 69 ya tabbata tsananin zafi da ake ji da akwai lokacin da zamu ji yafi kowane lokaci zafi to wannan tsananin zafin nan lumfashi ne da wutar jahannama haka kuma lo da akwai lokacin da zamu ji tsananin sanyi yayi yawa to wannan tsananin sanyin wannan lumfashi ne na wata jahannama ikon Allah mutum zai iya cewa ta ya za a yi wutar jahannama cike da wannan zahin ta lumfashin da za a ji tsananin sanyi wala Allah hikimar tana cikin yani idan ta yi lumfashi jan zahi take yi na duniya in ta janye zahin na duniya gabaki ɗaya sai ya kasance duka duniya ta ɗauki tsananin sanyi wala Allah yana daga cikin hikima haka ce ya tabbata a cikin sahihai sahih bukhari da muslim da sahih muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki ita ma karan kanta tsoron kanta take ta kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki fa qalat sai take cewa ya rabbi akala ba'dhi ba'dan ya Allah ina azabtuwa shashe na na ce shashe akala ba'dhi ba'dan shashe na na ce shashe ina azabtuwa ita karan kanta tana tsoron kanta ita karan kanta tana azabtuwa da zahin cikinta subhanallah fa adina laha bi nafasaini ya Allah mauke sarki ba ta izini ta dinga yin lumhashi guda biyu a cikin shekara manzala sai yake cewa nafasun fi shita'i wa nafasun fi sayf ta yi linwashi guda ɗaya a cikin sanyi wa nafasun fi saif ta yi kuma zoyin fashi guda ɗaya a cikin zafi haiman zana sarki ta fa a shaddu ma ta jiduna fi shita imin bardiya mafi tsananin sanyi da kuke ji a cikin sanyi to yana daga cikin sanyin da take hudduwa lokacin da ta zuƙi linfashi wa a shaddu ma ta jiduna fi saifi min harriya mafi tsanin zahin da kuke ji a cikin zafi to yana daga cikin kunanta wanda ke sannan kuma hallo ya tabbata a sahih bukhari da muslim yani manzan Allah sasu ya cewa iza shtadda al-harru fa abridu an salat sallata azza idan tsananin zafi yayi zafi ku dan jinkirta ta har sanyi sanyi dan fara zuwa tun da sallah ta azahar tana wajibta daga cetowa daga haɗawar rana daga yin afuwan daga yin zawali na rana rana ta goce daga tsakiyar sama ta ya za a yin gane rana ta goce daga tsakiyar sama shine idan rana ta tsaya a tsakiyar sama can gargargar babu inuwa in na tsaya a cikin rana domin tana seti na tana tsakiyar sama a wannan lokacin babu inuwa komai bai da inuwa to daga tago ce daga tsakiyar sama nan inuwa za ta fara sakkowa to wannan shine daga rana ta yi haka azhar take shiga shine aqimi salata li duluki shams yani bi zawali shams wannan kiran to idan tsananin zafi yayi zafi wannan lokacin zafin ya yi kowane lokaci zafi to shine maza sun ce fa abridu an sa ku dan jinkirta ta har dan sanyi sanyi yanzu me yasa saboda ka samu nutsuwa ka yi ta hankalinka kwance babu zafi yaya da sauransu ya mazara sai ya ce fa inna shiddatan harri min fai'i jahannam domin tsananin zafin rana min fai'i jahannama yana daga cikin numfashi da wata jahannama ta yi to kaga wannan shine wutar jahannama da sifofinta da sauransu a taƙaice dai wannan sura ta shiryar da mu zuwa ga al'amurka masu yawa wanda za su amfane mu za su samu mai da hankali akan yani da yake da suna akan ibada ta Allah maɗaukin sarki da kuma biyayya ga Allah maɗaukin sarki insha Allah wannan gurin shi ne ƙarshen tafsiri na suratul qari'a insha Allah kenan za mu je zuwa ga suratul adiya in Allah ya sa mun ida sata wallahi alhamd in ba mu ida sa ba insha Allah kenan za mu tsaya bakin inda ya sara jai da yan uwa suratul adiya wata sura ce wadda ta zo ta sabka a makka makkiya ce kenan kafin hijira ta manzo Allah sama tana da aya goma yani sha ɗaya kamar yadda suratul qari'a kenan duka aya kala ɗaya gare su wannan sura tana magana akan doki wani doki-doki na masu jihadi ayat ta sabka kafin hijira ta manzana sama a makka ke tana magana akan doki ishara take wa musulmi akan ku yi kokari ku riki da kai da akwai lokacin amfaninsa zai zo a nan gaba tana magana akan doki da siffofin doki yadda yake kai yaƙi da yadda yake gudu da yadda in yana gudu yake huddo wuta da yadda in yana gudu yake huddo ƙara da yadda in ya zo gurin yaƙi zai tada ƙura da yadda zai rikita maƙiya sannan kuma in ya tada ƙura a cikin wannan tada ƙura da ya kai tsaye dokin yana da gaugawa da zai shiga tsakiyar mutane shi karan kanshi dokin ya iya yadda za a yi a yaƙi to wannan surat tana ba da wannan sifofin tun kahin lokacin a ba manzala su sama da sahabbai izini na auta a yaƙi ba don kuma ba ishara a kan cewa su yi ƙoƙari su riƙi doki mai irin wannan sifofin kawai yadda lokacin da aka yi aka fara yaƙi ya Allah maɗauki sarki ya sabko yana magana akan cewa wa a iddu lahum masatatun min quwwatin wa min ribatil khayl yani asiriya ayi tanadin karfi ta yadda za a yi tirenin da motsa jiki da sauransu sannan kuma domin ribatul khair da kuma yani kiwon dawakai wannan baitin an yi umarni ne waccan ta sako tun da madina take ita kuma wannan a makka tun kayan a hijira take hudun wannan sifofin take yaban irin dawakan nan kuma allah ya rantsuwa da irin wayannan dawakan allah ya yi rantsuwa a wannan sura da ababe guda uku shine doki wanda yake da sifofi guda uku wanda mazala Allah ma'auki sarki ya bayyana su ya yi rantsuwa da ababe guda uku akan ababe guda uku akan dan adam ya kasance yana kin ni'ima ta Allah ma'auki sarki yana kafurta ni'ima ta Allah ma'auki sarki dan adam ya kasance yana sheda akan cewa ya kafurta ni'ima ta Allah ma'auki sarki sannan dan adam ya kasance yana son dukiya dukiya ta ƙarshe kenan wannan shine wanda yake da sifofi na kafirai ko kuma sifofi na wanda suke sabawa Allah maɗaukin sarki wannan kenan sannan wannan surar baitin ta yi magana a kan hali na ɗan adam da kasancewar shi yana ƙiyayya da Allah maɗaukin sarki sai kuma wannan surar ta yi magana a kan yani abin da zai kasance ranar tashin alkiyama na tada mutane daga cikin kabari da kuma huddo abin da mutane suka ɓoye a cikin zukatansu na sirrurruka sannan kuma hallo allah maɗaukin sarki ya san duk abin da suke almihin wannan sura ita ce abin da ta kumsa insha allah kenan za mu ji insha allah abin da ya tsara
bismillahirrahmanirrahim والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا جيدا wannan ita ce suratul adiya mun karanto an karanta aya ayoyi guda biyar na farko wanda suke magana akan rantsuwa da kuma sifofin abin da Allah maɗaukin sarki ya rantsuwa a kansu insha Allah kuma abin da aka yi rantsuwa a kan shi za su zo a nan gaba insha Allah jayid Allah maɗaukin sarki ya buɗe wannan sura da wal'adiyati dabha ina yin rantsuwa da dawakan da suke da ƙarfi da gudu wanda in suna gudu suna da gaugawa a gudu kuma wanda in suna gudu suna huddo ƙara ana ji ta ɓangaren cikinsu don tsaba gaugawarsu da gudunsu da me yake suna karfinsu in suna gudu da akwai wani kara da za su dinga hudowa ta cikinsu yake hutowa ba ta baki ba ta ciki yake hutowa to Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da dawakan da suke da wannan sifa wal'adiyat jam'i ne na adi kinan yani wannan doki wanda yake da gudu take da shiddatul adu take da shidda take da karfi na gudu da gaugawa gudu wanda in tana gudu dan gaugawa gudu in tana gudu ana jin dabha ana jin kara yana hutuwa ta bangaren cikinta ibn abbas yake cewa الخيل إذا عدت قالت أح أح فذلك ضبحها ابن عباس yake cewa doki idan yayi gudu yadda za ka dinga jina cewa oh oh haka ne karan da take yi ibn abbas ya ce fazalika zabuwa wannan shine karan da take yi wanda allah maɗaukin sarki ya hudu kenan kamar allah nan ya yi rantsuwa da dokin da yake da tsananin gudu wanda yana hudu kara kama ana wa musulmi ne ishara wannan dokin yana da mahimmanci kurki irin wannan dokin saboda zai taimaka muku a wajen jihadi yawan wani jihadi a lokacin da aka sakota sai kuma Allah ya ci gaba ya ce falmuriyati qadha Allah maɗauki sarki ya yi rantsuwa da dawakan da suke da ƙarfin jiki suke da ƙarfin kofato wanda don tsaba ƙarfin jikinsu da tsaba ƙarfin kofatansu da tsaba gauga gudunsu idan suna gudu suna huddo wuta ta ɓangaren kofatansu daga sun hau kan dutse in suna gudu da daddare za ka daga ganin wuta fish-fish tana hutowa to wannan kawo ana waya musulmi ishara ne su riƙi doki mai irin wannan sifa yana da mahimmanci wanda in yana gudu don zaba ƙarfin shi da gaugawa gudun shi da kuma ƙwarin jikin shi yana huddo wuta in ya hau kan dutse wannan da akwai yanzu ci gaba ya kawo umma dokinka bai da ƙarfi bai da ƙoshi ya ka je a mishi takalmi na karhe takalmin da ake wa doki na karhe yadda in ya hau kan gudu ya dinga hudu wuta da akwai yanzu cigaba ya kawo haka to falmuriyati qadha Allah madauki sarki yana rantsuwa da doki wanda idan yana gudu yana hudo da fartsatsi na fartsatsi na wuta lokacin da kawashi ko kuma kofatan shi ta bugi dutse da daddare in yana gudu don tsaba gaugawa gudun shi da karfin jikin shi kenan kawo ana wa musulmi ishara ne akan sirgi wannan wannan na uku kenan sai kuma kala doki na uku wanda allah maɗaukin sarki ya rantsuwa da shi falmuhira ci subha allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da dawakan da suke da ƙarfin jiki da nishaɗi a kowane lokaci wanda koda da tsakar dare aka tada su a ta yi yaƙi za su ta yaƙi ko da da asuba aka tada su a ta yi yaƙi za su ta yi yaƙi kamar damun a cikin gudun suke suna da ƙarfin jiki da ya shaɗi ba su da kasala falmuhira ci su ba Allah maɗaukin sarki a rantsuwa da dawakan da suke kai hari da asuba yani in aka tada su za a kai hari da asuba to da asuba za su tashi su kai hari da nishaɗi da ƙarfin jiki yani dare kasancewar zawar dare ba ya sa su ba jikinsu ya kasa yin gudu ya kasa kai wa wannan da yake suna inda ake so kenan nan ma kuma ishara ce ake wa musulmi akan wannan dokin yana da mahimmanci dokin da zai iya kai hari da asba in an tada shi babu kasala babu yani yanga kawo kurke irin wannan doki sannan kuma hallo ya kasance al'ada ta manzala sa sama in zai kai yaƙi yana huta da dare da asuba in ya zo yana huta da daddare tun da duhun dare yake huta idan ya zo daidai garin da zai kai yaki yana tsayawa sai sahiya ta yi ya shiga ya kai yaki mafi yawan yaki tika na musulmi haka ya kasance suna kai yaki a wannan lokacin to sannan allah maɗaukin sarki ya ci gaba da ba da bayani akan wannan dokin na uku wanda ya rantsuwa da shi shine mai kai hari da asuba a duk da haka baitin da asuba ne wanda da tabi'i ne ya ne inda sassanyin sahiya ne za ga kasala da waye sauransu to shi doki yana da wani abu fa'asar na bihi na ka'a idan ya zo daidai wajen makiya yana ta da kura in ana cikin gudu lahiya za zai gudu babu ta da kura amma in ya zo daidai wajen makiya zai ta da kura don su ji tsoro saboda galiban idan makiya sai ga doki ya tada kura ma'anar shi da akwai da kai da yawa a tare shi fa'atar na bihi naqa sai ya tara yani kura a wannan guri na makiya kiran fa wasat nabi jama'a da ya tada kura a cikin wannan kura sai Allah madaukakin sarki ya wannan a cikin wannan kura sai Allah madaukakin sarki da ya tada kura a cikin wannan kura fawasat na biyu jama'a sai ya shiga tsakiya ta yani makiya ya shiga cikin tsakiyar makiya kiran wannan shine doki na uku wanda Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi shine fal mughirati subha da wakan da suke kai hari da yaki a lokacin asuba idan suka tayi kuma logurin makiya fa atharna bihi naqa suna tada kura dan su tsorata makiya fa wasatna bi jama'a kuma suna shiga tsakiyar gungu na makiya wanda za a yaƙa domin a ƙara tsorata su kenan su karan kansu da wakan basu da tsoro wa'annan da wakan guda uku Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da su akan wasu ababe guda uku wanda za zo a nan gaba sannan kuma hannu wa'annan da wakan guda uku wanda suke da sifofi sifofin nan da aka bayyana a lokacin kai ka ce magana ce ake wa musulmi akan kuyi kokari ku rike irin wa'annan da wakan saboda shiryawa yaƙi sannan kuma hannu wa'annan dawakan guda uku da allah maɗaukin sarki ya rantsuwa da su yana allah maɗaukin sarki yana da dama ya rantsuwa da abin da ya so daga cikin bayan shi daga gashi ma ya yi rantsuwa da dawakai yana dama ya rantsuwa da abin da ya so daga cikin bayan shi amma bayan shi bai halitta ba gare su rantsuwa da wani abu sai da allah maɗaukin sarki sunan shi ko sifar shi ko yani zatin shi in ba haka mai halitta ba bayi su yi rantsuwa da wani abu in kuma suka yi rantsuwa da wani abu sun yi shirka ta rage wannan shirka shirka ce babba mai hudda mutum daga musulunci ko kuma shirka ce karama wadda bata hudda mutum daga musulunci amma tana bata ma ayyuka tana ja ma laihi mai girma ke kaga dole mutum ya kiyaye rantsuwa abu ne mai mahimmanci ana yi rantsuwa da allah ma'aukin sarki shi kare wannan rantsuwa nan da ta kasance wasu malamai sun ce wal'adiyati dabha ana nihin da shi da wakai wannan raƙun ma'afa raƙun ma lokacin da aka shiga yani aikin haji suka ce wal'adiyati dabha raƙun man da in suna tahiya suke hudo ƙaran wannan malmuriyati qadha raƙun man da in suna tahiya yani ana ganin ayari alamun tahiyarsu falmugiratu su fara kuma da suke hutowa da asuba daga daga bangaren kuraye su zo ruwa ga wannan arafa da sauransu almin dai tafsiri ne wanda malamai suka ce wannan dai wanda muka bayyana na dawakai ne ake nufi ya fi inganci almihim za mu ga tafasir kala-kala haka malaman tafsiri suna samun sabani amma kuma da akwai raja wani lokaci kuma yana kasancewa dukkan maganganun su kasance daidai ne amma kuma a wannan gurin waccan magana akan doki shi ta yi jai malam matafin mu ga ababen nan guda uku al-insana li rabbi lakanud wa innahu ala zalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid jai nam bayanan gurin jai da Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da wa'innan ababen guda uku a kan wa'innan ababen guda uku ga sunan shi ne na farko innal insana lirabbi lakanud lallai tabbas ɗan adam lirabbi game da ubangin shi lakanudun mai kiyayya ne mai jayayya ne mai kafircewa nemomin Allah maɗaukin sarki ne alkanud shi ne wanda yake kafirce ni'ima wanda yake yin yake yake jayayya da ni'ima in an mishi ni'ima an Allah ba shi ni'ima sai ya kafircewa wannan ni'ima shine al-kanud sawa'an ni'ima wannan ta Allah ce ko ta wani ce in aka yi mishi ni'ima aka yi mishi wani abin alkhairi zai yi jayayya ba a taba mishi ba ko makamanta haka ko kuma ya kafirce ya ki yin godiya shine ɗaya daga cikin shahara yake cewa kanudun lina'ma'in rijali wa man yakun kanudan lina'ma'in rijali wa ba'adu yana magana akan wani yake cewa mai kafin cewa ni'imomi na mutane ne in sun mishi bayyayin godiya ya ce wanda kuma ya kasance yana kafin cewa ni'imomi na mutane in suka mishi bayya godiya to yi ba'adu ana nesa da shi in an yi ya bashi ma alkhairi a nan gaba ba bashi saboda keya kenan innal insana li rabbih lakanud ay jahidun li ni'mati rabbih aw li ni'ami rabbih shadidul kufran me yani jayayya ne da ni'ima ta Allah madaukakin sarki bai kafircewa ni'ima ta Allah madaukakin sarki ne he Abdullah bin Abbas yake cewa jahidul li ni'amillah yana yin inkari game da ni'ima ta Allah madaukakin sarki zanga cewa yoni kawai mun rako maza duniya ne me na samu kawai duniya na in babu wahala in babu waye kawai haka nan rayuwa ke kaza kaza ya dinga maganganu yana ga yawa Allah madaukakin sarki magana alhassan albasar yake cewa ya zukuru masa'iba wa yunsi an'am alkanud shi ne wanda yake bayyana musibu kai yau asara kawai he asara kullum muke yi babu riba babu alkhairi ruwa damunan nan batta da kyau ruwa bai ba kyau ba yi ba kaza kullum ya dinga wani musibu amma ni'imar da Allah ya mahaukin sarki ya mushi bayya bayyana shi kuma Allah ya ki wannan إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر زج زمعا إن الإنسان خلق هلوعا mutum an halitta shi mai jayayya ne halu'an mai kashin haƙuri ne yana jayayya yana da saurin jayayya da inkari menene zai bayyana maka iza mastahu sharu jazuwa idan alkhairi sharri ya same shi zai yi kin hakuri bai ya iya hakuri wai za masa alkhairu manu'a idan alkhairi ya same shi kuma allo sai ya kiya ya ki ba da alkhairi ya ki ba da wajibin da yake kan shi ya ki gode wa Allah mahaukin sarki to wannan shine tabi'a ta dan adam shi yasa kada ka yarda ya zamanto kullum kai yawan waɗi wallahi zahir rana wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza kamance da nemomin da Allah maɗauke sarki yake ba yake maka baka gode wa shi ba shi yasa wannan abu ne wanda yake mummuna za ga mutum tabi'a shi ya haɗi ya yi ta haɗin musibu amma ni'imomin da Allah maɗauke sarki mashi ya kare ya yi shuru kawai shirya ya sha ruwa ya meki ake cewa kome almihim wa innahu ala zalika la shahid kuma lallai shi dan adam tabbas ala zalika akan wannan wannan jaye da yake da nema ta Allah maɗauki sarki kuma kafirta da yake nema ta Allah maɗauki sarki la shahidun yana mai shaidawa lallai abinda yana yin haka la shahidu yana shaidawa yana mai shaidawa akan cewa yana yin kafircewa ne mata Allah wakil sarki shine kawai da yazo yawma tashadu alaihim yawma tashadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yani mutun yana yi wa kanshi shaida yana yi wa kanshi shaida yani kawai shine misdaq din wannan kenan yawma tashadu alaihim arjuluhum ana magana akan ranar tashar kiyama za a mutane za a rufe bakinsu yani harshensu da kuma hannayensu da ƙwahonsu su za su musu shaida da abin da suke aikatawa to hawa kuma shi ɗan adam yana mai shaida akan yayi wannan abu to ranar tashin yama zai ba da shaida akan cewa ya kafin cewa ne mata allama aukin sarki bai gode wa allama aukin sarki balma allama aukin sarki babu abin da zai yi da ya ma azaba inda ka yi imani da shi kana mai gode mishi ma ya fa'alu Allah bi azabikum ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima
Allah ma'aukin sarki babu abin da zai da azabtar da mutum ha in shakartum wa amantum idan mutum ya yi imani ya gode wa Allah ma'aukin sarki ya yi imani to babban abin da ake so ka yi iman da Allah kuma ka dinga godewa Allah maɗauki sarki da nemar da yamma godiya ga Allah maɗauki sarki da nemar da yamma ya zamto a bakinka bakinka kullum zai dinga hudin ni'imar wannan ya dinga godewa Allah sannan a aikace ma ka tashi ka yi aiki ka yi biyayya ga Allah maɗauki sarki wannan shi ma godiya ce ga Allah maɗauki sarki a wata fassara malamai suka fassarta wa innahu ala zalika da shahid wa innahu damirin ya koma lirabbi kenan wa innahu lallai Allah madaukakin sarki ubangijin wannan dan adam din ala zalika akan wannan jaye da yake da inkari da yake wa ni'ima ta Allah madaukakin sarki da rashin godiya da kafircewa ne ma da alamar sai yake la shahidun Allah yana shaida akan wannan abin da yake rana ta shi kama zai bashi labari zai saka mishi akan haka haka wasu malamai suka fasarta wannan ke fasara biyu ce kuma kowace yani tana inganta akan wannan ayar wa innahu ala zalika shahid sannan sifa ta abu na biyu na uku wanda aka yi rantsu akan shi wa innahu li hubbil khairi shadid kuma lalle shi dan adam li hubbil khairi game da san alkhairi la shadid mai tsanani ne wajen san alkhairi menene alkhairi nan almal dukiya san dukiya yana da tsanani wajen san dukiya san kudi gare shi san kudi gare shi ya tsanani wajen san kudi alkhair nan shine almal kawai inda yani sananne ne diyonci ana yin magana a kan mal shi yasa in taraka khaira ne wasiyat a nan alkhair shi ne almal jayin kayan wa inna hu da hubbin khairi kuma lallai shi ɗan adam da hubbin khairi game da san dukiya la shadidu yana da tsananin san dukiya yana da tsananin santa ya tara ta ya ki ba da kuma haƙƙin Allah a ciki da ababen da suke wajibi a kan shi kenan wannan duka ana magana ne akan wasu wasu siffofi wanda siffofin idan suka cika tabtab wa'annan guda uku to wannan mutumin kafiri idan aka samu wani bangare a cikin mutum to wannan mutumin yana da wasu siffofi daga cikin siffofi na kafirai shine kafircewa ni'ima kullum ka dinga hudin musibu kamar ni'ima Allah ba saki baka hudi sannan kuma hallo kana mai shaida cewa wannan abin da kake kuskure ne sannan kuma hallo san dukiyar da zai hana ka yin ibada Allah yin da'a ga Allah ba sarki ba da abin da yake wajibi a kanka wannan shi ne inshallah ina ga nan gudu za mu tsaya da su gobe inshallah sai mu ci gaba da abin da ya sarar inshallah